اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق والهادي صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حرف الميم مرادي عين الحق كيد كلائمي فليس سوى ذكر الحكيم بعاصمي سلام الفتى المعمون من عند ربه من املاك كماله لحظه خالي فجاء به نورا دانا لربه وأبلغنا ما فات كل العوالم وسرنا به خير البرايا واننا جودا لا يقضي المهيمن الغالي لنا شاهد عدل مزكى مبرز ويرفعنا فوق السعى والنعائم وسلم منا من يجعل كل شافعا لولى في كفيه هل من مزايد فأنشد مهداري وأنشد مهدي جهارا على رب العالمين أعلم من كف العميل وإنني أساقي بيمن الحاشمي ملائم ومن قال قد أبللت فالحق شاهد على أنني ما عدت أن جهاشم وذا الدين موروث بهم فلم يرث أخو لجال نهرك سريع الأكارم وإن ضلل الجهال للعلم والهدى فتفسيره ذو الجال ليس بعالم لكسب يكون لغير عند نبينا عليه صلاة الله حد العوالم عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب ظهور الخضارم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مم.
مرادي أين الحق غير كلامي وليس والذكر الحكيم بالآتي قال مولانا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه yace muradiya ni muradi na dai a cikin samuwata ainul haqqi shine ainin nan na gaskiya ainihin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai daka afuwarka ya kai mai neman zargina la'imi ya mai zargina sai daka kalma ce ake amfani da ita wajen ainihin tsaye da magana in mutum da kamar ka ce da Allah ka shuru yawa shine ma'anar ta tai daka eh tai daka eh eh da Allah ka shuru yawa kamar haka ne ma'anar ta tai daka tai daka a tai dai ta ce Mm. tai daka ne ba lai daka ba Mm. ana kuwa aka aka rubuta a tai daka ne tai daka tai daka da Allah kai ka ka saurara min ka ji la'iya mai zargi na falaita ba wani abu sai wa zikirul hakimi sai ambatan alqur'ani mai girma bi asibi shi kadai ne zai kiyaye ne daga sharran ku سلام الفتى المعمون من عند ربه من ملائكة إبراهيم أكبر خاتمي alfatal mamunu saurayin nan wanda ya kai shekara arba'in aka aiko masa da shi talahu shine ainihin ya zo da wannan alqur'ani min rabb min indi rabbi daga ubangijinsa min imla'i jabra'ila daga daga shirkan nan ta mala'ika jibrilu akbar khadimin babban hadimin manzon Allah
فجاء لي نورا دعانا لربه وأبلغنا ما فاته كل العوال فجاء به sai maza Allah ya zo da shi cikakke nuran haske ne da ana ya kira mu li rabbihi ga ubangijinsa wa ablagana ma fata ya riskan mana duk abin da ya tsere ya ma fata kullal awalimi abin da ya tsere wa dukkan halittar Allah ya kawo mana shi النبي خير البرايا وإننا شهودا إذا يقضي المعين wannan rayin wasirna bihi sai muka zama sai muka zama da wanda wannan alqur'ani sai muka zama khairal baraya fiyayyin talikai saboda darajar wannan alqur'ani wa innana cewa mu shuhudun wallahi mu ne masu shaida idza ya kadil muhaiminu idan ubangiji yana yin hukunci da ranar alkiyama rahimin mai jin kaina mu ne za mu yi wa manzo Allah shaida cewa ya riskar da aiken Allah أنا زاهد أجل مزكى مبرز وينفعنا فوق سوى النعيم mu ma da na shahidin muna da mai shaida wanda zai mana shaida cewa mun yi biyayya gare shi ya kawo mana addini mun bi shi shahidin mai shaida adalin mai adalci muzakkan tsarkakakke mubarrizun wanda yake mai buruji a wannan rana ta rana alkiyama wayar fa'una sai ka ga manzo Allah ya daddaga an fauka suha burbushin wani tauraro da ake ce masa suha wannan na'im da na'im وذا المنهمنا ملجأ لكل تبعا لولا بك بيها المنهمنا wazal munhamin na wannan ba shine munhamin na a wannan rana malja'ul kulli shine mafakan nan ta dukkan halittar Allah shafi'an mai ceto ranar alkiyama liwa'ul hamdi tutan nan ta ta ta ceto tana tana hannun manzo Allah fi kafai tana tafuka sallallahu alaihi wasallam hal min muzahimi akwai wanda ya sai karbi tuta a wannan rana banda manzon Allah وأنجد أمداه وأنجو بذكره جهارا ولا لك من الأمر aduwi al-musakhib fa anshidu a wannan rana ne zan daga murya ta in yi yabo ga manzo Allah amdahi in yi- in yi fadi ya banni na ga manzo Allah wa anshidu wa ashdu in daga murya ta bi zikiri ga ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam jiharan a fili a wannan taro na rana alkiyama wannan abin fa zai kasance ala rajulil aduwi a bisa turmi da hancin maki ko ya so ko ya ki zai ga wannan rana alkiyama almusakhib mai tsananin mai tsananin kiyayya gare ni فأسلم من قلب الأمين وإنني أسالم من الهاجم mai mula'i fa ashrabu a wannan rana ne zan sha daga ruwan alfarfara min kafil amini daga tafin nan nan ga Allah sallallahu alaihi wa sallam wa innani kuma bayan ni na sha ya bani na sha usaki sai in yi shayar da mula'i wanda ya dace tare da ni abokan tafiyata biyumnil hashimi saboda albarka bashimin dangi ومن قال قد أضللت فالحق شاهد على أنني ما جئت annabiyas wa man qala duk mutumin wai da yake fada a duniya ya daga murya wai ya ce kad abdalaltu wai na batar da mutane daga barin tafarkin Allah wallahi ƙarya yake fal haqu ubangiji shahidin mai shaida ne ala annani ma hittu cewa ni ban karkata daga annahaji hashimin daga barin tafarkin manzon Allah ba wallahi ni ina kan tafarkin manzon Allah daidai da daidai الدين موروث بعلم فلم يرد أقول لذلك ريرا salila la karin wadda dinu kaga wannan addini maurusun ana gadon sa ne da ilimin da ilimi to ni ko ina da ilimi kuma na kai matsayin da zan zama na gaji ilimin gaba ɗaya na gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akul jahili ma abocin tintiri a jahili ni hiriran wanda yake tintiri falam yare ba dama ya zama magaji salilal akademi ya ga- ya gaji ‘ya'yan masu girma, ai jahili ba zai gaji girma ba, jahili mutumin banza ne bai ilimi ba, to ya za a iya gaji masu ilimi.
وإن ضلل الجهال فالعلم والهدى فتبصيره ذو الجهال ليس بعالم Wa in dallalar juhalu idan jahilai suka haɗu suka yi suka yi gangami suka yi murya ɗaya suka ce zal ilmi malami wai jahili ne suka ce da malami jahili ma abokin shari'a suka ce masa wai batacce ne to fa tafsiruhu abin da fassara take nufi shine zulji- zuljahali shi su jahilan laisa bi alimi su ne ba malamai ba
بقدر ما يكون الرزق عند نبينا عليه صلاة الله يعجل أوالي bi kasbin yakunu al-irsu ai gadan manzon Allah na il- na na na- na na, na shugabanci ana samun sa ne bi kasbin da- da da neman ilimi inda nabiyina a wajen annabinmu cewa yayi cewa yayi al-ulama warasatul anbiya'i fa inna ma ma warasu dinan wala dirhaman wa inna ma warasu ilman ko faman faman akhadha bihi faqad akhadha faqad akhadha bi yani bi hazin wafirin to to ai ilimi shi ana yin sa ne sai an yi shi ake gadon sa shi ne gadon annabawa to wanda duk yayi ilimi to ya gaji annabi to mu mun yi ilimin to saboda haka mun gaji manzo Allah kenan to alaihi salatullahi salatan Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah addal awalimi gwargwadon wato yawan al'alam gaba daya عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحابهم الله عليه لقباري صلاة الله دامن سن الله ثبت كما سن الله صلى الله عليه وسلم وآل دا آلا ينسى وصحاب دا صحابنسا بخور لقباري ولن دا سكي قوبنا ما سكركم فا حرف النون نقلل الآيات ونمسد أوامره من الكون والكون نمسد ألم تر أن العاجلين مصابي وهو تقسيم ما تغير دينه ألم تر أن العاجلين مصابي إذا أبرقوا الإرمان يوما ونفذوا ألم تر أن العاجلين متابعون عن العمر مع مهدي فرموا واسلموا ألم تدر أن العاجمي محيي إذا ليتنا فتاه إذ قيل فانزلوا لقد بعد أعمالي ذنوبا كهدي متى قيل فلا أضل قديم المنجي وقد أعلم مجري فإني مفوض ومولي إلى برها وصار المنفذ عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وثاب دار كوني وأنقذ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
نقلد الأعلاجمية وننفذ أوامره بالكون والكون ننفذ قال مولانا وشيخنا وقدوتنا شيخ ابراهيم يسر رضي الله تعالى عنه yace nuqallidu laha muna masu koyi ga dahi alhashimiyya da hashimin dangi wa nunfizu muna zartar da awamirahu dukkan umarnin da ya bamu fil kauna cikin dukkan kasantattu gaba daya wa nunqidul kauna kuma sannan muna tsamo kasantattu daga halaka أخبرنا أن الهاشمي مسمي ومغتفت مع ما تغير جبريل mamaki kake idan ka ji na faɗa haka alam tadri wai ba kai sani bane annal hashimiyya cewa ba hashimin dangi musamiri abokin hira ta ne ko yaushe da daddare wa muqtabasi shine abin ɗakata mahama ta hayyara jirgin ko yaushe malam ya shiga dimuwa ni sai in ganni gani ga manzon Allah sai ya warware mun mas'ala ta ألم تر أن الهاشمي مسائي إذا أبرم الهرمان yawman wana fas alam tadri wai ba kai sani bane annal hashimiyya cewa ba hashimin dangi musa'idi mai taimako na ne idza abramul hirmana lokacin da suka saba mun halar- haramci suka ce wai ba zan yi abin da nake so ba wa nafadu suka zartar suka rubuta a hukumance yawan wata rana baka san cewa manzo Allah yana taimako na a wannan yayi ba ألم تر أن الهاشمي مجابه عن الأرض مهما قيل فرموه uwan bizu alam tarbi wai baka sani bane annal hashimi ya cewa ba hashimin dangi mudafi'un shine mai ije mai is- mai ijewa anil abdi daga wannan bawa Sheikh Ibrahim ma ma kida ko yaushe aka ce farmuhu ku je ba su can wan bizu ku ku waka su can ba sai shi manzo Allah ya taimake ni ألم تدر أن الهاشمي مؤيدي إذا ديك لا فتاوي sai ke lafan wai babban maganan ma baka sani bane cewa annal hashimi ya cewa ba hashimin dangi muayyidi shine mai taimako na ala- yanda al'amarin yake ma idan da inshal aqdabu dukkan kudubai idan suka samu dimuwa a cikin mashahadi in kila famtuzu lokacin da aka ce su zartar da abu hukunci sai su samu dimuwa a wannan lokacin ni zan ja- gyara su in tsamo su لقد ذهب بجنوب ثوبهم مسائل برام kadihim al-muna laqad faza abadi wallahi masoyana sun samu babban rabo janau garasa hubbin yayin da suka dashi wato gaddashan nan na soyayyar da suka yi mun saboda manzon Allah matakila yayin da suka suka suka zanar da aka dora na akan kambi aka ce al-barhamu sheikh ibrahim al-khadimu wannan khadimi al-munaffizu shine wakilin manzon Allah ne zartar da komai nasa a rannan masoyin yana sun ji daɗi alhamdulillah lokacin da za a ce kowa ya saurara kowa ya saurara ya kawai a ce ai mamduhi mai yabo na sai manzo Allah ya faɗa da kansa ya ce fa inni mufawwidun umuri ila barhama dukkan al'amura na na mika su gurin shehu Ibrahim kuwa wa huwa al-munaffizu shine mai zartar da hukunci na duk abin da ya zartar na yadda ركوني وانت صلاة الله دامن شن الله استفتك من شن الله صلى الله عليه وسلم وآل دا آلا ينسى وصاب دا صابنسى دار كوني سوني وانت سكا رسكت دني وأنقذوا الخلق سكا قاموا حلتا دا حلقا حرف السابع فبعلي وعلي وعلي وعلي وعلي بذكر المحبب ولذكر القلب والنفس رسول سما فوق السماء وانه لنا فتدلى وفي حضره القدس على ايدنا عبد ولا شيء غيره ولم يبق من معنى ولم يبق من حس ولا شك ان الحق وهو الهنا هو الحق لا تلقي سواه الى الرمز سوى الجعل والوعد الملعون فقلب وعلى من العظيم والوعد والجبن وعين سوى القدوس عين سواه ليل عين ومن العلم من ذلك الكرسي وليس يرى القدوس للعين انما بعين الاعمى والسهر والمات والتمسي فتمسر ما ما قد رمت ولم تدر مدعما ولا صوتا سوى الرجل والهمس وان رمت السفران او كان منشدا فذلك من وجه تقدس باللبس وما بعد اجلنا لزمر فاننا علوم تعالى الان تقيد في كرسي لكل مقام ان رايت مقاله فليس كما كل وابو مسجد سلام بلا الله عين هدايه فإياك والنقد المؤدي إلى البعث فيمسك ذو علم ومن هو جاهل وينكر شيئا وأوضه من شمسي عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى وسائل في العقيقة هم أنسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمعني وقتي وقد تاب لي كنتي بذيل المقطع مرهم القلب والنفس قال مولانا وشيخنا وممدنا إلى الله yana shayar da mu ma'arifa sanin Allah da kuma faɗakar da mu a wajen tsotsar ma'arifa yace safani wa kufi lokaci na tsarkata wa huwa qad dabali unsi ɗebe kewa ta zama mai daɗi a gare ni da zikiril muqaffa saboda ambatar saboda ambatan wannan abun bi murhimil qalbi wanda yake shafe zuciya ya shafe mata hijabinta ya sa mata hasken ma'arifa wan nafsi ya gusar da zargin zuciya ya sa mata yaqini rasulun sama fawqa samai wa innahu dana fatadallawa wa bi habratil qudi ko rasulun shi manzo ne sama wanda ya ɗaukaka faukar sama'i burbushin sama ma ya haye samanta wa innahu cewa shi da na ya kusanta fadadan la ya ƙara kusanta wa hawa sai ga shi fi hadratul qudsi yana halaran nan ta tsarki yana wajen zatin ubangijinsa alayna la abdun wala shay'a ghayruhu wala yabqa mimma alam wala ya roƙa ne lokacin da manzo Allah ya je wannan guri zumma da na fata da Allah fa kana qaba qausaini aw adna a wajen la abdun ba bawa a gurin wala sai a ba komai ma gairu sai dai samuwar mai gurin a gurin waye mai gurin wanda ya je gurin ko wanda yake gurin gurin da yana nan tare da mai gurin a gurin dole gurin da yana tare da wani abu mai gurin a gurin falam ya buka ba abin da zai sauka min ma'anan na wata ma'ana walam ya buka min hissi ba wani motsi a gurin sai gurin kawai وذلك أن الحق وقد هنا والحق لا تلقي سواه إلى الرحمن وذلك أن الحق شيء أبنجي da kake ganin sa huwa ilahuna shine ubangijinmu huwa alhaq gaskiya yake fa la tulfi siwahu ubangiji ba shi da ba shi da nabi fa shi kadai ne makadaici ne ila ramsi har zuwa lokacin da za a sa duniya a kabarin ta shi kadai ne ba shi da ba shi da abokin tarayya هو الجهل والوهم الخذوب وكالنسي وآدم من الأغيار والوهم والإيمان iya in ba jahilci ba ya za ya hada Allah da wani bayan shi kaɗai ne shi ya halicci kowa ya halicci komai siwal jahili sai jahilci kawai wal wahami da wahami alkazubi maƙaryaci fa khallifi kai ka tsarkake zuciyarka kamar gairu da gairiya ka tsarkake zuciyarka min al agyari daga gairu da gairiya wal wahami da wahami wal hidisi da kuma abin da zai motsa maka mummunan zato hidisu kenan hidisu shi ba zato bane ba kuma ba kuma wahabi bane lokacin da zai zai motso maka abin da zai zama yaqini ko ya zama zato to shine hidis lokacin da zai motsa din to shine hidisu mm.
وليس يرى القدوس بالعين إنما a wa aina وأين سوى القدوس أين سواه لئن أين وابن العلم من ذلك الهدوء wa aina siwal quddusi wai Allah yana da abokin tarayya ne ba shi da abokin tarayya shi kadai ne huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim aina siwahu ina wannan sa yake da il aina ita kanta ainan ma babu ita kabatta wa min al ilma in zaka gina ilimi ka gina shi min zalikal usi daga asalin asalin asalin وليس يرى القدوس بالعين إنما بأين الأمى والكاد والمال
وليس يرى القدوس بالعين ai ba a ganin idan Allah da idaniya ita kanta idaniyan ina take balle ta ga wani abinta ba wani abu ma balle a gan shi inna ma bi ainil ama al kadai dai ana ganin sa ne da babu wasabi dan da nikewa wal mahaqi da shafewa wadansu sai ka radanta ne babu kai sannan wanzuwar Allah za ta samu Mm.
وما قالها موت ولم تذوق مداما ولا صوتا والرز والأمس fataskuru yayin da ka je wannan yanayi ba kai bane fa ko kai ne ba kai bane ne kai ne dai kawai kai dai kawai fataskuru sai kai maye ma ma hamamta lokacin da ka nufi wan- wai ka ji motsin kai ne ko ba kai bane ai ba kai bane walam ta zuku daman alhalin ba giya ka sha ba shi wannan motsin da zaka ji wala sautan ba sauti suwar rikiji sai wata ma- ma- makafa wal hamsi sai wani mukushe kawai da zaka ji ka ga kanan kawai ba kai ba Mm.
ركز ذكران أو دار منشدا وذلك من وجد takaddasa wayar da kasa sakaranu idan aka ce maka mai maye a cikin sanin Allah zikiri ya ratsa shi yana ta rawa yana la ilaha illallah la ilaha illallah au dara munshidan ko kuma yana begen manzon Allah ya shiga cikin fara'i a cikin soyayyar manzon Allah to wannan in ka daina yin wannan abun fa zalika min wajidin kadai dai wannan abun yana faruwa ne daga wani abu motsi ta kaddasa wanda ya tsarkaka min lubusin da wani rikici da ya samu a zuciyarsa wani rikici ne ya zo ya shiga cikinsa sai ya mai da shi yanda kake ganin sa din nan yanda kake ganin sa shi ba haka ba shi ne a haka ba a'a yanda yake a hakan to hakan ita ce haka din mm.
وما ما تحدثنا لسكر فإننا علوم تعالى الآن an suka yi ya dafi wa ma ma ta haddasa ko yaushe muka nemi mai magana lisukurin a cikin harkar maye fa inda na ulumun muna da wani ilimi ta'ala wanda ta ɗaukaka an tuka yada ba za a rubuta ta ba zai ɗirsi a cikin rubu a cikin takarda ilimin la yura bil ahda'i wala wala yuktabu bil bil qirdati ko ko wala wala yanqu bil bil ahlami haka ilimin yake shi ba a ganin sa da ido shi ba a rubuta ya takarda sannan kuma ba idaniya ba ta ganin sa kawai gashi nan dai sai wanda Allah ya bawa shi كل مقام إن ريت مقالة وليس سواء قائل وأقوم لكل مقام kowane guri fa eh, maqalatun yana da gurin da magana da ya kamata a yi a gurin maganan nan da muke yi a gurin nan wannan magana da muke yi wajen da muke yin ta a cikin zaurancen nan cikin ake fahimta bayan wanda bai santa ba bai santa ba amma wanda yake ciki yana cikin ta yanzu yana nan yana shan daɗin ta yawa in da raita idan ka sani in ka san Allah akan haka aku am ko aqilun wanda yake mai cikakken hankali wa aku masin da mahaukaci faraisa sawa'an ba daidai suke ba kai mai hankali wannan zauracen da ake kasan abin da ake faɗa shi kuma mahaukaci ko mai za a yi ba zai gane abin da ake faɗa ba
بذات الله أهل هداية وإياك والنقد المؤدي إلى الفاتحة balanun bi zatin lahi da waɗanka newa a cikin zatin Allah ka zama ba ka da komai sai na Allah umarnin Allah hanin Allah wato duk abin da Allah yake so shi za ka yi abin da manzo Allah yake so shi za ka yi ba ka da wani abu sai sha'anin Allah kawai har ya zama zahirinka ya zama baɗininka kulli shay'in kulliyar ka ta zama kulliyar wato al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala ainu hidayatin wannan shine shiriya eh domin ba ka da kai ba ka da komai naka sai inda aka juya ka wal abdu kal qalam bawa ya zama kaman alƙalami sai inda aka juya shi a wannan lokacin to shine shiriya wannan shine shiriya ba wai bata ba a tsananin fala'i a cikin Allah tsananin karewa ka cikin Allah tsananin godiyarka da bin Allah tsananin tsayawa ka akan abin da Allah yake so shine dalalun bi zatillahi yawa wa qalu ayza dalalna fil ardi ayinna lafi khalqin jadid irin wannan balladin bacewa a cikin bin Allah da sirrin Allah da umarnin Allah da hannun Allah da duk abin da yake so ya zama baka kanin komai sai abin da Allah yake so to shine ya dalalun bi zatillahi shine ainu hidayatin shine abin da shi Ibrahim yake nufi ba wani abu da can wanda wanda wawaye suke nufi ba hayyaka sai ya tina aneka wannan kada da yin naqadi da yin wato nan daga wannan magana tawa المؤدي إلى البعث وأن ذي جاك إذو عليه في وينسب ذو علم وهو جاهل وينكر شيئا
أوضعه من شمس فينسب ذو علم mai ilimi idan ya ji maganar da muke faɗa ya san inda zai ɗauko ta ya auna ta ya ajiye ta magana ce ta halin ta ta magana akan shanin ilimin zauki sai ya ajiye wannan magana a mahallinta tunda daman ya ce li kulli maqamin inda raita maqalatu wannan maganar da ake yi ana magana ne akan ilimin zauki wa man huwa jahilun shi ko wanda bai san abun ba eh ko ko menene yake cewa fahimci shay'an sai inkarin abu wanda ya gashi a fili wa huwa audahu a fili mina shamsi daga rana ga rana ta fito fi gayatul wuduhi lokacin walaha ita ai rana ba ta fito ba dare ne yanzu eh haka fa yake shi wanda bai san wannan ilimin ba in ya ji ana magana a cikin ilimin saboda rashin sanin sa bai san shi ba bai ɗanɗane shi ba sai ya ce rana duhu ce to kuma ko duhun ne rana uku Allahu a'lamu
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم في الحقيقة هم أنس صلاة الله دعم شن الله استفتك من شن الله صلى الله عليه وسلم وآل دعال أنس وصاب دسابنسا wanda suka zama unsi su ne ɗebe cewa ta fi laƙiƙa ta cikin haƙiƙa mai neman cikakken bayanin wannan wannan harafin a karatun bara zai same shi bana mun nan da shi ne mun yi kumbiya kumbiya eh alhamdulillah na'am harful ayn على يسلم الطيبة والياب لنعلم الأقدام به يقدس به العبد وهو مقرب لرد البرايا والعلوم التفاق فيظلم حملا كل مجيد مقام من ببعد من الأنواع به
فروضا أريدا محاضرة قدسية تدبر لقوم قد مشوا وقالوا أراد العيش في ركوع الجبال ومن عاد دين وعليه الكتاب على سعده سليم سلام مصرف تزكى به نفسي أجل وتراب علينا على آل الكرام وسابه بسوفي وبدين سلام وياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا يسلم مذهبة ورياض جنان فللأقدام فيه ياب قال مولانا وشيخنا وقدوتنا شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه يسير رياض دوسي تبت على يسرر a bisa madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunanta na asali kafin a sa mata sunan su wannan suna na Madina bal ɗaibatun ba ita ce ɗaiba mai daɗin nan jinanun aljannatai sun tabbata cikin gidan cikin Madina akwai dausayi daga cikin dausayin aljanna ko ina cewa ma baina kabari wa minbari rawdatun min riyadil janna riyadun wato gulabe sun tabbata lil aqdabi dubai fi a cikin sa wato dubai su kuma sun shiga cikin wannan dausayi suna funjin funjin kowa ya yanki gurbin sa yana shan nasa يقضي العبد وهو مقرب لرب البرايا والأمور تفا يقدس فيه العبد sai ga bawa yana tsarkake ubangiji fiye a cikinsa wa huwa muqarrabun alhalin yana kusantar abin kusantarwa ne shi li rabbil baraya ga ubangijin talikai wal ulumu sai ga ilmai tufaru ana kwaro masa فيبذل أملاك المجيد مقامما ببار من الأنوال ya faya ga bidu amlakul majidi sai ka ji mala'iku ma suna gibitar ainihin wannan bawan Allah in sun ga ana hawa da ladansa da yawa sai su ce wai wannan wane ne mai irin wannan mukami haka man bi barin min al anwari wanda yake cikin wannan kogi daga cikin koguna riyadun dausaye suke tabbata fi a cikin sa wane ne wannan فروض عليكم عبرة قدسية تتابع بقوم قد بشوا وقالوا faraudun ai dausayi ne wanda yake mai ni'imta aridun wanda yake mai daɗin dausayantaka hazratun qudusiyatun halara ce wadda take mai tsarki hadara ubangiji tabaraka wa ta'ala tasabba kai kai kama bi kaumin da mutane kadiga shauru wanda suka suka lulluba a cikin wannan halara wa haru suka kutsa cikin sanin Allah a wannan mahalli
قالت أجيب لظهور سوائي وقال أنا بهم
kama na shi ni wani abinci ma baya man daɗi fi rubu'i siya'i idan ina wasu gidaddaji ba gidajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai in ji komai ba daɗi wa qad hala bidun alhalin wawayen jejika sun tsare tsakanina da manzon Allah wa hiya jairi ita ko ga ta na'am iradun masu faɗi ne masu nisa ولا تأتني تلهم سلام مكرر تذاك بأي نفسي أجل وترى فسلام أمنتي يتبت على ساكني سلعي أبو سامد ونا مدينة منزان الله شيني عينين سلعو أنا نفهم ونن دوئنا نا نا نا نا نخن دقو شيني سلعو دم أنا نفهم مدينة جبادة سلام مكرر غزوة ميميتاوا يتبت جوانا قديني البركة تزكى به نفسي أتركك زوتياتا دوانا صلاتي أجل نعم وتراب أتعرى دوريتا
مع الآن الكرام وسبيلي لسوء ووجيه min sana'u bayad bayadun fari min sana'u daga hasken manzon Allah ya tabbata lisufi lisufi ga dukkan takaddu na ranar alkiyama wa wajihi da fuska mata fuska ta mata fari fat ya tabbata alaihi a gare shi ma al'alil kirami tare da alayansa masu girma wa sahabi da sahabbansa harful fa'i فإن مريا عاتب الإسلام وليه بالعبد وعلى المال منعته ومنعته فقدمه يؤدي الأجر المتاع والثبات وإني به عبد إلى وعزيزه بدون الكعب أو بدون الجلال يمعون من كل يوم مدافعا وأجري شفاء الله في الابتلاء إذا ما أناديكم ويسمى لكم بدون قتال بل بدون هلال لمن خلق على الأرض يوم وقدره والواحد القهار منه نجاة كفاني كفاني ما قضيت فلا أرى فترى السلام بل أقسم كفاي فإن فناء العالمين بقول من قد ذلك وعلاه كل فلاي به قد على الأرض الوسيلة بعدما أذل وفي المهتاد كل البلاد وقالوا عين الخير كل أبعاد وقد قدروا كسرى ودمر قيسها في شورود الدين أو في الرمال نراه مع من الجن والأملاك بين البلاد فيأتون ذكر لمحمد حلو لذيره وفي رواه عليق أبي ساهب القول قاسم بآيات حب بالعلي سحاري عليه صلاة الله ثم سلامه برأي مدينة دون البناء عليه صلاة الله ثم سلامه ولي الإمام الهاشمي كناي عليه صلاة الله ثم سلامه وذكر المقفى في شؤون نجاته عليه صلاة الله ثم سلامه معلاه إنساني قلوب بلادي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وآل فلاح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مم.
فإن مديح الهاشم إسلامي وجيشه أبدون وعلى الرماد
wannan abiyat ne ba manzo Allah shehul islam ya yi su ne lokacin da turawan mallaka mulkin mallaka suka matsa masa da shi da jama'arsa a wajen tayar musu da hankali a wajen sha'anin addinin su to shine yawa annan abiyat tare da yabon manzon Allah da kuma nuni akan Allah ya bashi nasara akan makiyansa fa inna madiya al-hashimi kaga yabona ga bahashimin dangi silahi shine fa makamina waje shi shine rindinata bihi a guzu da shi nake yaƙi diwalar rimahi tsawa dogwayen mashika nake harba wa maƙiya
متعذروا أو نازلوا وقدمه يراجي العبيد المتى والثبات mata'assaru ko yaushe turawan mulkin mallaka suka zo da sojoji suka yi ƙawanya suka zagaye mu au nazalu ko suka sauka a cikin farfajiyar mu fakadimuhu shi khadimin manzon Allah yuraddidu yana nan yana maimaitawa a cikin a cikin kan kansa yana cewa rabbi ya ubangiji na taimakon ka nake nema fil masai cikin marece wa sabai da safiya إني به أخذ الإله وأمدهم بدون رجال أو بدون سلاح sun yi tsammanin na tara makamai ne da jifa-jifai da da bama bamai din na tara ni ma da ni da jama'a tara dubu- dubu- da bindigogi a a a a a wa'in ni cewa ni a guzur ida ni ina yaƙar abokan gabana ne wa ubiduhum ina ka halakar da su na biduni rijalin ba tare da wasu mazaje a filin daga ba au biduni silahin ba tare da makami na harbawa ba يخافون مني كل يوم مجادئا وعزمي جفاه الله في سلاح ya kafuna minni madafiyan suna tsammanin ina da jib- manya-manyan jibga-jibgan bindigogin nan ne ni da jama'ata saboda yawan jama'ata da suka zama sun sun yi tsammanin ina sun kaho da makami ne fi kulli yawmin a cikin dukkan wani yini to ni ko ba su sani ba hasbi difa'ullahi ijewar Allah ita ce take ishe mu fi silahi a cikin wato taimakon Allah makami na yake نعمه نجيب يتفادهم بدون كتاب bal biduni jira idan suka sake suka bani dama suka bani lokaci unaji nayi munajati da Allah nayi halwa fa halakuhum to halaka su ta zo fa biduni kitalin ba tare da yaki ba bal biduni jira'in ba rauni sai dai sai dai aga kawai kafirai suna suna tumanya suna mutuwa kawai لمن ملك هذا الأرض يومي وقبله وللواحد القهار min hona jaz so min saboda mulkin kasar ma gaba ɗaya da suke takama da shi ba nasu bane wai liman mulku hadha al-ardu wannan kasar ta waye ne ba ta Allah ba ce yaumi a wannan yinin nawa da qablahu da jiya duk na waye na Allah ne falil wahidil qahari to ai duk komai na Allah ne tabaraka wa ta'ala to ni ko ina gurin sa to minhu najahi nasara ta daga gurin sa take tabaraka wa ta'ala ذلك فضل الله ولا ألا وتعالى السلام بل أجيب كفاك kafani Allah ya ishe mun su kafani Allah ya ishe mun ma baki tu matukar rayuwata fala ara fasadan salahan ni ba zan ga gyara shine barna ba suna mummunan zato suna ganin ni kamar dan ta'adda ne ni ko mai gyara ne gyara na zo yi bar udimu kafa'i bari dai ni zai zan dawama a wajen gwagwarmaya shine kafahu فإن بلاء العالمين بقوم فجلد لمن والاه كل بلاء fa inna falah al'alamina kaga arzikin dukkan halitta gaba daya ya tabbata bi kafu man qad asda liman walahu kull- kulla falahin yana nan ga wanda dukkan arziki yake biyayya gare shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkan arziki yana tare ga- ga masu bin manzon Allah في بلاء القلب البسيطة فدما ذل وفي موتى ka kulle jana bihi da darajar manzon Allah ne kada alal arabul basidati larabawan duniya gaba daya suka ɗaukaka suka zamu shiriya ba da ma'uzillu da gaba ɗaya an ƙaskantar da su warimu an zalunce su ta ta kulli janayin wato ƙarƙashin dukkan nigura به بره بالعلم بعد جهالة ونالوه أيضا الكل kun laraba bihi barrahu da albarkacin manzon Allah ne suka kware fil ilmi a cikin ilimi ba da jahalatin bayan da duk jahilai ne kafin zuwan manzon Allah wa nalu kulla rabahin suka samu dukkan riba kuma bu'aidul khusri bayan tabewa da a taɓa suka sai manzon Allah ya zo sai arziki ya cika duniya وقد كسروا كسرى ودمر قيسرى يوجهم بالبيد أو بالرمال jiyushuhum wato rundunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kad kassaru kisra sun karya wato kambin nan na kisra gaba daya wadan mara kaisara sannan rundunar manzo Allah sun sun dammara kaisar wato ainihin malikin rum kenan da jama'arsa a wa bilbili da takobuna farare au bin rimayi ko da mashina تراهم وأبداد البلاد تخلهم من الجن والأملاك بين السلال ya kai abokin magana sarahum za ka gan su wahum abu dalil biladi su ne sadaukan bayan ƙasa gaba ɗaya takhaluhum in suna yin timbe suna kaiwa suna suna bara a cikin filin daga sai kai tsammanin su minal jin aljanu ne saboda kawai ba ba tsoron mutuwa suna kudawa cikin ta wal amlaki sai kai tsammanin wato mala'iku ne su wato sahabban manzon Allah in suna karafkiya a cikin kafirai baina sulahi tsakanin makamai
يأترهم مثل روح محمد روح بن راهو وفيرا فلم يأتروهم والله با تبا سامن مي كرفin imani ba da ruhi cikakke musul ruhi muhammadin irin ruhin annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam guduwi bi zikrahu ni safiyata a cikin ambaton manzon Allah nake wa fi rawahi haka nan da marece na Allah ya ambaton manzon Allah ko yaushe ذلك وفي شائب الفوز القاتل آياته في مثل الأمين سهاد ya abokin magana ta a sai ka karkato likawafi likawafi ga kafiyoyi na da nake yi na na na wannan waƙe na wa sha'ibul faudi mai firfira a fagensa kasidin mai nufar manzon Allah bi ayati hubbin wanda yake da alamomin soyayya daga manzon Allah sihahin ingantattu fi amini a cikin Muhammadu Rasulullah عليه صلاة الله ثم سلامه برأي مجيء يرجون sunayi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam birahi madihi sukuri yace a sukuri maye na birahi madihi sukuri da yin shan giya ne na yabo ga manzon Allah duna junahin wanda babu laifi a cikin shanta عليه صلاة الله ثم سلامه مجيء الإمام الهادي janai salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam madibul hashim imam hashimi yabona ga imami shugaba ba hashimin dangi janahi su ne fukafukai na zuwa gare shi عليه صلاة الله ثم سلامه وزير المقفات shu'uni najaya salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zikrul mukaffa kaga ambatan abun bi najahi shine tsira na fi shu'uni cikin dukan sha'unna na عليه صلاة الله ثم سلامه مهيا وإنساني ويؤمن لا صلاة الله دعم من الله استفدك من الله صلى الله عليه وسلم مؤياه wato fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam milahi waɗanda suke kyawawa din nan insanai uyunin su ne insanu ainul wujudi manzo Allah shine insanu ainul wujudi insanul aini na sha faɗarsa wani abu ne a cikin ido ba bakin ba a cikin bakin akwai wani fari wancan farin na can ciki to shine gani fa inda za a cire wannan farin ko da ga idan idan baya gani to shine hakikanin samuwar ido to hakikanin samuwar manzon Allah shine hakikanin samuwa da ta Allah shine insana ai urunil khalqi sallallahu alaihi wasallam mm alaihi salatu llahi umma salamuhu wa ali wa tabi wa ali fala salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa ashabin da sahabbansa wa ali falahin da dukkan masu arzikin duniya da lahira harfu harfu dali صريح دليل فاجد العون جاوزا وجودا لجبار السماء وبارنا نادى تأمل النبي وذكري إليك تبرعنا لفجر المفارزة يريح موت عن النار كل مسلم تجمعوا من الله لنار وفارزة تولدنا بوان كل عيبتي وعليك ينبغوا إلينا مفاوضا على عمل المقتائم بربه صلاة وتسليم تجيب الفوائد عليه صلاة الله ثم سلامه يقوي لنا ضد الفقراء الملائكة عليه وعلى آله الكرام وصحبه مولاي حقا باركا إذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم كريم جليل فاجد الهول الجوزا وجودا لجبار السماء وبارك wa'annan abiyat kuma shehul islam zai faɗe su ne cikin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai godiya ga Allah da kuma addu'a muguwar addu'a akan tarkiya da aka yi wa addinin musulunci 1962 1962 ah, shehu lamin papa lamin yana gaya mana ainihin wato aka aiko daga daga daga Vatican can kasar papa Roma aka aiko Senegal cewa a hana yin duk wani taro na addinin musulunci kowane irin taro a daina yin sa taron maulidi taron zikiri taron wazifa ballantana ballantana taron sallar juma'a ma kowane irin taro aka ce a dai- a hana yin sa aka aiko aka ce duk malamai kar su yi shi- kar su yi shi to a wannan shekara aka aiko wa shehul islam ita shi ko bai ga bai ga wani dan adam wanda Allah ya yi shi a bayan ƙasa wanda zai hana shi bin Allah da manzon Allah ba saboda haka ba wani taro da yake yi a gidansa na zikiri da zai daina ba zai ƙi yin wazifarsa ba kuma in juma'a ta zo ma zai sallar juma'a juma'a ta zo dukkan masallatan senegal duk malamai suka kowa yi tsoro amma shi ibrahim shi yace sai zai sallar juma'a sa saboda haka sallar- shi ibrahim yayi sallar juma'a a wannan a wannan juma'a yayi sallar sa to da juma'a ta bi ta zo sai ake ganin to aka turo sojoji da da makamai da kayan yaƙi duk aka jirgirke su a gefen kaulaha wai saboda shehu ya ji tsoro in ranar juma'a ta zo kada ya kada ya kuskure ya sallar juma'a ranar juma'a da sassafe sai aka zo aka cika kaulaha da sojoji aka kewaye masallacin shehu ya kirawo mai tsara kula da masallaci ya ce ya buɗe masallaci yadda yake buɗewa ya share yadda yake sharewa ya yi shimfiɗa yadda yake yi a buɗe karatun ƙur'anin nan na halil husari da aka saba sawa a buɗe shi ya ce kar a fasa komai a yi saboda haka shehu ya sa aka ci gaba da yi aka aka aka share lokacin sallar juma'a ya yi shehul islam kafin lokacin ya yi da awa biyu ma ya fito ya fito sojojin suna kare shi ya ce ku fito da zikiri shehu lamin ya ce muna samari a lokacin muna yan samari mu- muna kare shehu yana zikiri yana dogara sandan nan ya tinkaro masallaci ɗakin nan wanda yake kafin kafin masallaci wanda aka yi shi to sai ya shiga nan ya zauna ya zauna a nan ya ce a yi ta zikiri kafin lokacin sallar juma'a aka yi ta zikiri lokacin sallar juma'a yayi yace a tashi a kira sallah aka yi kiran sallah sai shehul islam ya hauye hutuba sannan kuma ya zo ya hauye sallah shi kalai a sunigal lokacin da ya kabbara ya ce Allahu akbar dukkan sojojin aka ce duka su- suka zubi da bindigogin su ma suka fi sallar juma'a a wannan rana. to shi ne to shi ne yake yin abiya a kan wannan yake faɗa tarihin abin a dunkule radiyallahu ta'ala anhu yace da izin ai wannan sangar din da kuke jin labarin sa yake gaban kasa ƙarya yake mai rauni ne zalilun kaskantacce ne qaziful hauli wato faqidul faqidul hauli ba shi da wata dabara jawazu hududal jabbaris sama'i sun kere sun ketare iyaka ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wa baraza sun yi fito na fito da Allah wai shine na hannasa wai zai hana mutane an madiyin nabi daga barin gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zikiri da zikirin Allah da ibada Allah to tabarra'ana ya Allah mun yi kankan da kai ilaika zuwa gare ka litafzil mubariza Allah ka wulakanta wanda ya fito na fito da kai
وأنها كل مسلم يجامعهم إلا للهوي فضالهم wannan fa sun yi shibdagayen saboda zalunci ne wa duwanin da shishigi wai wai na hanna kullu muslimin wai ya hana dukkan musulmi ta jama'a wani wai kasi sallar juma'a wai kar a ta wani taro illa ya lahawi sai taron banza in za a yi kiɗa in za a yi wani abu na banza a yi taro amma in za a yi zikiri in za a yi sallar juma'a wai ka a yi taro fa bariza Allah kai fito na fito da su ka halakar da su وولد نبي وهم كل أهبتي وآل إلى الجابو إلينا المفاوزات tawalla janabi tawalla janabi ya Allah ka dubunci al'amarin na da ni da musulmin duniya gaba daya wa hami kullu ahibbati ya Allah ka kiyaye dukkan masoyana nan na duniya gaba daya wa ahlik idan Allah ka halakar da dukkan abokan gaban da aka turo jabul mawafi mafawiza waɗanda suka yanyanke jeji ilaina zuwa gare ni duk wanda iya yanke jeji don ya je ya cuci shehu ibrahim sawa'un tafiya ya ya je can ko ka yana nan ne yake so ya halakar da mutanen shehu ibrahim to Allah ka halakar da shi ka dammarar da shi ka wulakanta shi ka dagargaza shi kamar ya kamar yadda yake cewa biha yustafa man faza na hawil mafauza wanda duk ya zo guri na saboda soyayya saboda begen manzon Allah saboda ɗaukaka daraja addinin Allah Allah ka ɗaukaka shi ka Allah ka zaɓe shi to haka ma ka halakar da makiya قامت المختار من دربه صلاة وتسليم don ya yi jawari salatun salati wa taslimun da gaisuwa tunilul yawaiza wanda take ba mu wato baiwa iri daban-daban ya tabbata ala alamad al muqtari daga Ahmad mai suna Ahmad muqtari abin zabi min inda rabbi daga ubangijinsa عليه صلاة الله ثم سلامه يقوي لنا تلك القلب bukatul maraj salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah suka wilana ka ka ka karfafa mana almarashiza duka hirkatan musulunci Allah ka karfafe ta duk da bugati Allah ka ragar ga makiya azzalimai
مع الآن الكرام وسبه مولاي كمالدا وتنازلا irin wannan salati ya tabbata alaihi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma al'ali kiram tare da alayansa masu girma wa sahabi da sahabbansa amma wulaya ya ubangiji na hakan da gaske ne barizan ifito na fito wata najiza ka zartar da hukuncinsa akan makiyan addinin ka نعم harful kafi
فتاويت ساعة ولا بل نادي ولا ولا شيري ولا ولا لي بيتا ولا لي وهياه ما غادي ومن كان سر الموت فأكثر السمتا وإني مرسول وما قد عالم إذا يقبل الكون والكون ما شتى عليه صلاة الله ثم سلامه وآدم مساجنا عمر الوقت والبيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
قد استوجب الشنار والآل والمقتا وتعلم فضل الوزل أو أول الفتى قال مولانا وشيخنا وإمامنا شيخ إبراهيم يزربي الله تعالى عنه yana da cikin magana sa na tsinewa waɗancan matsiyata hadis taujaba shannara tsinewa da tatsewa da tsiyacewa ta tabbata shannara shannara tsinewa da tsiyacewa ta tabbata gare shi wal'ara da tsiraici wal makata da azaba Allah ta tabbata gare shi fatan wai wani saurayi ne aka yi shi a zamani na rama fasilal wasili yake so ya rabe abin da Allah ya hada aw halau awalal batta ko kuma ya rabe raba mutane da addinin su ƙaryarsa ta sha ƙarya shannara shine shannar tintirin dan iska dan iska kenan shannar shana'ir shine jam'in sa shana'ir eh da kisra ko da fata za a mai da shi shannar
وإني أمامها وأجد سواتي بربي حسود أو مناول لنا fa فتاة inniya ka ganni ni da kake ganin ya shi Ibrahim man ahawa wanda nake so din nan fa shi nake so fa wa haqqi sifati na rantsa da subuhun zatin ubangiji tabaraka wa ta'ala bi ragmi hasulin tare da turmuza hancin maki mai hasada aw munawin ko maki wanda yake nesa da ni batta wanda yake nema ya raba ni da Allah فدعوته حتى أراني يكون ولا أدري لم يكن له مكانا ولا وقت wai wanda yake so ya raba ni da shi din ba shi bai sani ba ma tunan yanda al'amarin yake kada ahbabtuhu ni har na so shi ma hatta arani ya kuntuhu har ma na zama shi ya zama ni yana nan shi na shirmansa wa rabbi lam yakhluq makanan lokacin da Allah bai halicci makanan bujire ba wala watan ko lokaci babu ma'ana tun tun tun tun fil azal inna tare da shi sallallahu alaihi wa sallam al arwahu hudun mujannada eh mana yana tare da manzon Allah sa sallallahu alaihi wa sallama tun da wuri mm.
فجاورت لا آمد البدر الناسي وجاوره سيدي وجاور ديفيك fajawar su daha sai ga nan na makoci daha ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmad mai suna Ahmada albadri shine wata nasiri mai taimako na wajawara hu shiri waka ta kuma tana makotakar manzon Allah wajawara ni sai ga ni baita baita kusa da manzon Allah kusa da ɗakin sa بدل وإياه حقاني وصاله وما نال سر المذهب أكثر السلطان badali muhayyahu ina cikin wannan yanayi sai ga fuskar manzon Allah lau ta ba- ta bayyana gare ni habani wisalihi wal wisalahu sai manzon Allah ya mun baiwar saduwa da shi sai na ji ni ga ni gashi alhamdulillah sai na yi kurin kuma shikenan kuma ba magana kuma ba kace na ce wa man nara sirrul mustafa wanda duk ya samu sirrin abin zabi aksara sumta sai ya shuru ya kawai ya more Mm.
وإلي موصول وأحمد عالم إليه وإلى الكون ولكان معاشا وإني موصول منا تعرض من ذا الله صلى الله عليه وسلم وعلى- وأحمد عالم إلي العالم من ذا الله ميسمر وانا يزوى ذريني واني ما سندني وانا قبيل الكون تنجا وانا كسنتتو والكون والكون ما شتا ثم بعرض بطار حلت أبنك هكا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم أمر الوقت والغيب صلاة الله دعم جن الله ثبت كما جن الله صلى الله عليه وسلم وآل دعالى ينسى وصاب دساب بنسى سولي أمر الوقت suka raya lokutansu a wajen bin Allah gaba daya walbaita suka mai dakunan suka zama dakunan Allah suna ibadar ubangiji alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammad
وعلى آله وقدره وعداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين